وبركاته yau ashirin ga watan almuharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijiriya wanda shi ne ya dace da ashirin da tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na littafin muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah wanda yau za mu tashi a darasi na ɗari daidai insha Allah. Um, yanwa za su iya tunawa a satin da ya wuce mun tsaya ne akan yadda musulmi suka fada cikin hali na jarrabawa hijirarsu daga makka zuwa madina ai zuwa habasha zuwa gurin wani sarki da ake ce da shi na jashi ashama kenan shi wannan sarki ya sifantu ne da adalci duk da cewa ba musulmi ba ne a wannan lokaci sannan kuma ya karbi bakin musulunci da musulmai gaba daya daga ƙarshe dai ma musulunta ne ابن القيم يكتشوا وانهز المسلمون إلى النجاشي آمنين فبعث قريش في أثرهم عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر ابن العاص بهدايا للنجاشي أنا تشوى يني musulmai da suka ga tsanani ya yi tsanani a garin makka garin ya gagara zaunuwa an ƙuntata an matsanta an takura da haka sai suka yi ƙoƙarin tafiya zuwa wajen wannan najashi suna cikin aminci shine amine ana nufin ba hantara ba zagi ba wulakanci daga nan ne muka ɗauki darasi cewa duk inda musulmi yake a duniya sai aka hana shi yin addininsa yadda yake so a garinsu su ya halatta ya hijira ya bar wannan gari ya tafi inda zai iya zuwa ya bauta wa Allah lami lafiya da musulmi suka tafi wannan gari su kuma ƙurashawa saboda kafircinsu a wannan lokaci da baƙin cikinsu ga musulunci da musulmai sai suka ƙulla makirci wanda anan nake so ku gane cewa kullum maƙiyanka yana da hanyoyi na makirci kala kala kala kala da zai kulla maka makircin suka kulla shi ne wasu suka ce da su ai abinda za a yi mu samu kuɗi a shirya kayan kyaututtuka tuhaf da hadaya da za a kai wa wannan babban sarki na jashi da kuma 'yan fadarsa ba tsarikarsa a kan cewa waɗannan musulmi da suka yi hijira suka koma wajensa ya tattaro mana su ya kawo mana su mu dawo da su maka mu ci gaba da yi musu azaba wannan sai yake nuna cewa gaba da ƙiyayyar da wanda ba musulmi yake da ita ga musulmi ba za ta lissafu ba sun fa bar musu garin sun tafi sun koma wani garin amma bin su suke yi su ce a dawo musu da su su ci gaba da yi musu azaba ku ɗauke shi a matsayin darasi ku ɗauke shi a matsayin karatu wanda baya son ka to kawai shi burinsa ya zai ya wulakanta ka ko ito zartar da kai kuma hakan aka yi wata shaffa'u ilaihi bi uzama'i batariqatihi fa aba zalika fa washaw ilaihi annahum yaquluna fi isa qawlan azima an kai kyaututtuka na kayan kuɗi ashe wannan yana nuna ana iya sayan babban mutum wani lokacin a tara masa kayan arziki kayan cika ido a bashi a ce ga abin da ake so ya yi a bashi wani abu don ito zartar da wani idan ba mai tsoron Allah ba ne wannan shugaba to zai iya yadda ya karɓi abin duniyar da aka bashi don ito zartar da wani amma shugaban da yake mai tsoron Allah mai takawa to baya yadda ya karɓi wani abu da za a bashi ko na baka ko na baki ko na aljihu don i wulakanta wani wannan kuma manya ya kamata su dauke shi a matsayin darasi yanzu wannan ba musulmi bane aka ba shi kyaututtuka ya karba don ya tuzurtar da musulunci da musulmai na ja shi ya iya karba to mu yanzu ma roƙa suke kai yanzu ciniki ma ake nawa za ka ba mu mu yayyaga maka shi nawa za ka ba mu ya gane kuransa kana zuwa ba a bincike ka ba kawai za a fara yi maka azaba a gigita ka a fitar da kai daga hayyacinka saboda me an riga an yi cinikinka an kammala wani ya yadda ya karɓi kuɗin cefane da zai ciyar da iyalinsa haramun don ya tozartar da ɗan uwansa musulmi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka na ja shi ce ba zai karba ba to sai hila ta biyu da suka yi sai suka kawo masa gulma fa washau ilai suka ce ai waɗannan musulmin da suka tare a gindinka ai suna zagin isa ya na fi isa ƙaunar azima ai suna faɗin maganganu masu girman gaske munanan maganganu dangane da isa kuma sun san shi kirista ne yana respecting yana girmama annabi isa ai suna suka kuma suna cewa innahu abdun ai shi isa ba Allah bane ba ai isa bawa ne su kirta a wajensu idan musulmi ya ce wa isa abdun bawa to zagi ne su a wajensu cin mutunci ne amma mu kuma qur'ani ya gaya mana in huwa abdun an amna alai bawa ne muka yi mai ni'ima kuma Allah ya ce shi Isa ba Allah bane a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub haka suka haka qur'ani yace Allah ya zai cewa annabi Isa ranar tashi alkiyama kai ne ka cewa mutane da kai da mahaifiyarka alloli ne ko ashe annabi Isa ba Allah bane ba Allah bane yace tsarki ya tabbata gare ka in har na faɗa ka sani ka ji aƙida ai in har na faɗa ka sani ya isa nan ma wallahi annabi Isa amsa kenan ban faɗa ba kenan annabi isa da kansa ya ce shi ba Allah ba ne amma su a wajen kirista in musulmi ya ce annabi isa bawan Allah ne abdun to su zagi ne wazkur fil kitabi maryam abinda qur'ani ya ce idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya wannan haihuwarsa kenan a'a da Allah ne ai maganar haihuwarsa hatta yanda aka yi naƙudansa aka haife shi ƙur'ani ya faɗa fattakhadat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha he basharan sawiya qalat inni a'udhu birrahmani minka take gaya wa shi Isa ai take gaya wa Jibril in kunta taqiya qala inna ma ki haƙuri ana rasulu rabbiki li ahaba laki ye gulaman zakiya ni faɗan saƙon ubangiji ne na zo na baki yaro gulam mai fasaha mai ƙwaƙwalwa mai basira ashe annabi isa ɗan adam ne ba Allah ba ne gulaman zakiya akwai ta fassara da za a yi wa gulaman zakiya sama da ce mutum ne yaro gulaman zakiya to yaya za a ce kirista su ce wai musulmi suna zagin addininsu alhali abin da ƙur'ani ne ya faɗa muke maimaita ya habalki gulaman zakiya na zo ne in baki yaro tsarkakakke shine zakiyan da kuma akan ce zaka mai zaka mai fasaha mai basira mai kwakwalwa babbar magana waye ya faɗi wannan mala'ika yake gaya wa na maryam mahaifiyar annabi isa ka jifa mahaifiyar annabi isa ashe haifarsa aka yi haka suke ta tattaunawa har inda ta ɗauko shi bayan ta yi naƙudarsa ka duba fa har ƙur'ani ya faɗi naƙuda ashe mutum ne wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki aw taqra tusaqatu alayki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qarri ayna Allah ce fa imma tarayinna min al-bashari ahadan in an ganki da da kika ga wani mutum kowaye shi zai miki magana yaya aka ganki da ɗakin haihu ba miji faƙuli ki ce da shi inni nazartu lirrahmani sauman ni na yi bakancan azumi ga ubangiji na arrahman falan ukallima yawma insiya yau ba zan yi wani ɗan adam magana ba fa'atat bihi qawmaha tahmilu bihi الضمير يرجع إلى عيسى sai gana na Maryamu ta ɗauko shi ashe ba Allah ba ne to Allah ne za a ɗauko shi a zanin goyo a hannu ba Allah ba ne annabi Isa tahmilu tana ɗauke da shi wani irin Allah ne wannan tsohuwarsa tana riƙe da shi a hannu yana jariri qalu ya maryamu suka ce ya ke maryamu mutanen ta kenan laqad ji'ti shay'an fariya yau kin zo da ƙarya kun san me yasa suka ce ta zo da ƙarya yaya za ta yi ta haifi ɗa ba miji a iya sanin su ba ta da miji ba ta taɓa aure ba baiwa Allah ne mai ibada kawai a wurin ibada fa asharat ilai kawai sai ta yi nuni tunda ta alƙawari ita ba za ta yi magana ba sai ta yi nuni zuwa ga yaron yana zanin goyo fa asharat ilai qalu sai suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya kamar ki ce ya za ki mana wannan ya za a yi mu yi wa ɗan da yake cikin zanin goyo a'a filmadi annabin Allah a cikin zanin goyo bawan Allah da Allah ne a cikin ya yaro ya za mu yi wani yaro a cikin zanin goyo magana kin taɓa ganin ɗan zanin goyo ya yi magana a'a sai dai ki bayani ai cap ya karɓe wa tsohuwarsa ba da amsa قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني yace ya mutu ma zai mutu ko wa yawma ub'asu hayya kuma ya faɗi ranar da za a tashe shi haba da Allah ya za a ce Allah ne zai faɗi wannan gaba ɗaya dukan yayi yawa a wuri guda gaba ɗaya ya gama ba da jawabi yawma wulittu ranar da aka haife ni wa yawma amutu ranar da zan mutu Allah ba haifansa akai ba lam yalid wa lam yulad ko baka bane wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa yawma amutu Allah ba ma mutuwa ba gangadi ma baya yi la ta'khudhu sinatun wala nawmun wa yawma ub'asu hayya yace ranar da za a tashe ni a'a wa zai tashe shi Allah wa yawma ub'asu hayya sai Allah ce zalika Isa ibn Maryam wannan shine true copy of Isa ibn Maryam wannan shine qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun bari ka ji abinda Allah ya ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana bai dace Allah ya rike da ba dan haka annabi Isa ba dan Allah bane ba tsarki ya tabbata gare shi idza qada amran ai Allah in yanke hukuncin abu yaso fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم واختلف العذاب من بينهم har zuwa ƙarshen kisa din to kaga waɗannan mutane da suka zo suka yi ƙoƙarin zagin sahabbai su cutar da sahabbai a wurin najashi cewa yana zagin isa an zo ƙarshe da lokacin da ja'far ɗan uwan ali bin abi talib ya ce ranka ya daɗe ka bani dama in karanta maka Qur'ani abinda Qur'ani ya gaya mana akan Isa dan Maryam shine ya zubo masa wannan surar suratu Maryam kaji ma sunanta me suratu Maryam mallan najashi yana kan kujerar mulki ana karanta masa yana kadawa ana karanta masa yana kadawa Jafar yana ta zuba kira'a mallan ana karanta masa yana kadawa sai ce to ai wannan bayani da aka yi ai ba abin da aka yi ƙari akan annabi isa na yadda haka yake to kaga daga nan ya rugurguje wancan makircin kun san darasin da zamu dauka nan idan aka kawo shugaba sukan wani to ya kamata yayi bincike idan shi bai iya binciken bai ya sa a bincika masa ahlul ilmi masu ilimi su bincika masa saboda adalci ba wai da ka ba kawai yanzu kaga cewa ya to naji amma bari in bincika kai mai bincike ya samu amsa to bari ku ji abin da ya faru wai suna cewa innahu abdun ai isa bawa ne fassada ahum sai sai najashi sai kirayi musulmin gaba daya yace ku zo wa muqaddamuhum Ja'far bin Abi Talib na gaban su shugaban su Ja'far dan uwan Ali bin Abi Talib to me faru falamma aradu dukula alai yayin da suka yi niyyar za shiga wajen najashi qala ja'farun yasta'dinu alayka hizbullah ja'far da yazo sai yake fada a fadar sarki yace ranka ya dade rundunar ubangiji tana neman izini zuwa gare ka ya kaji musulmi in zai shiga fada da izza yake shiga ba a gigice ba ba a ruɗe ba yasta'dinu alayka hizbullah rundunar Allah da izza saboda ai ba neman taimako suka je ba baya wani bambadanci suka je ba hizbullah rundunar Allah suna neman agaji suna neman izini gare ka فقال للآذن قل لهذا يعيد استئذانه نجاشي يجي وان yake kula da kofar mai bada izini a shigo ka gaya wa wancan a gaya Ja'far kenan ya maimaita neman izinin me ma yace fa'adahu najashi ya maimaita bai rage ba bai kara ba yasta'dinu alayka hizbullah shikenan yace a shigo falamma dakhalu yayin da suka shiga qala ma taquluna fi isa fatala alayhi ja'faru صدرا من كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا فأخذ النجاشي عودا من الأرض وقال ما زاد عيسى على هذا ولا مثل هذا العود فتناخرت البطارقة حوله قال وإن, تن وإن نخرتم والله قال اذهبوا فأنتم صيوم بأرضي من سبكم غرم والسيوم بلسانهم الآمنون وقال للرسولين لو أعطوا لو أعطيتماني أو لو أعطيتموني دبرا من ذهب يقول جبلا من ذهب ما أسلمتهم إليكما فلما أمر ثم أمر فرد عليهما هداياهما ورجع مقبوحين بركو جاء من فارو قاسونا سنشقو Jafar ya shigo sai shi na ja shi da kansa sai ce ya ku musulmi masu hijira da kuka taho daga makka zuwa ƙasar mu ta habasha yanzu muna muku bayani ne akan hijirar musulmi zuwa habasha da gwagwarmayar da aka yi kasar rayuwa ta ginu ne akan gwagwarmaya a buga a yi sama a yi ƙasa a je a dawo haka ake sun shiga ibtila ma taquluna fi Isa me kuke faɗa ku musulmi akan Isa Ja'far bai yi dogon jawabi ba sai ya ce ranka dai ina neman izini zan karanta maka Qur'ani yace bismillah ai sai Ja'far ya gyara murya kawai ya zuba masa suratu Maryam kafa ya ayin sad sai da ya karanta masa waɗannan ayoyin da na karanta muku ɗazu tas gaba ɗaya sai ga najashi yana karkada kai yana karkada wani itace da ya dauka kamar yadda mai malam ibn qayyim yake gaya mana anan daman ya dauki wani itace yana rike da shi ana magana yana caccakawa yana ji yana ji yana ji yace to ai Isa bai kara ba ba abin da aka kara ko aka rage akan wannan akan bayaninsa daidai da wannan itace kawai mutane waɗannan 'yan fadansa da suka karbi kyauta suka karbi cin hanci suka karbi kamama daman duk wanda ya karba ya ci to sai ya bayyana ya ci sai hayaniya sai ihu sai rudu na ja shi ya ce duk abin da za ku yi ku yi ko me za ku yi ku yi irin aka tada hayaniya wannan kasa kasa wani kamar dabbobi kamar jakuna to sun ci tunda sun karba ne don su ci kai yanzu ka zo ka karba a ce ga abin da za ka yi kuma zo lokaci ya zo ba ka yi ba dole ka yi alƙalli dai ka ɗanci abin da aka baka ya ce ku je ku yi ku gama shi kenan sai ya ce wasu musulmin ya ce ku tafi ku yi ta rayuwa a cikin ƙasata kuna cikin amincin Allah antum suyumun in ya ce suyum yana nufin aminin kuna cikin amincin Ubangiji duk wanda izage ku wallahi sai mun ɗau mataki a kansa kuma sai an yi hukunci a kansa shine man sabbakum gharim sai an bi shi bashi sai an ɗau mataki sai ya ce waɗannan 'yan aike guda biyu da aka aiko su daga makka abdullahi bin abi rabia da amru bin al'as ya ce 'yan aike na ga kun kawo kyaututtuka da za ku ba ni dutse guda katafaren dutse guda jabalan ko dabaran min zahabi ko min zahabin wallahi ba zan taɓa miƙa muku waɗannan mutanen in danƙa muku ku tafi da su kuma da su maka ba sai ya ce wa na kusa da shi 'yan fada ya ce ku tattare wannan kyautar da aka kawo ta daga maka ku mayar musu kayansu kaji kai aka ɗauka aka tattara musu tarkacensu da kayansu da menene da waye da waye da suka kawo suka koma suna wulakantattu tozartattu makabohin to wannan shine kyakkyawan misali da shugaba ya kamata ya rinka buga misali a ofishinsa ko a masarautarsa ko a inda yake shugabantar mutane Allah zai iya jarrabanka a je a tattaro maka kamama a kawo maka ba dan komai ba dan ka cutar da wani ko kuma ka ba da abin da bai kamata ka bayar ba ko kai hukunci akan abin da bai yi ba duk wanda ya je ɗebo maka kayan banza dan kayan banza ne ya kawo maka ranka ya kai da kake da babban kujera irin wannan ina kai ina karban ragunan su ko shaddodin su ko kaza kaza din su ka mayar musu saboda wallahi idan ka ci ka ci wuta ne wallahi wallahi nake gaya maka wallahi in ka ci ka ci wuta da aka yi ce a mayar musu malam dukiya ce ta gaske kuma daman ita kujera ta mulki jarrabawa ce kujerar mulki ibtila'i ne akwai kujerar da idan ka hauta ba sai ka taba albashinka ba malam wallahi a kawo a can a kawo a can a kawo a can a kawo a can kuma yanzu ko irin wato wani matsayi Allah ya baka ba ma can babba ba Allah ya kaddara za ka yi wata hidima ko wani abu naka ya zo ka ga abin bajinta da za a yi ma a lokacin da talakawa suna mutuwa da yunwa a lokacin da asibitocinmu babu magani a lokacin da 'ya'yanmu ba sa iya shiga jami'a saboda bala'in talauci da rashin kuɗin da za su biya registration a lokacin da muke da ƙarancin jami'an tsaro muke da ƙarancin wane ne a lokacin kuma za ga ana ta barar da kuɗi akan wani abin da bai kai a kawo ba amma haka rayuwar take kowa dole in miƙa don a san da shi wani humalan a sallah wani babba a sallah fa da aka zo sallah wallahi tirela guda ta raguna a kawo mai kuma ragunan ba wai kafi zuru ragon banza ba ragon gaske karo da karo sai rago su aka cika mai tirela guda aka aika aka ce gashi nan a ce da shi wani ne ya aiko maka amma shi wanda ya aiko din nan duk makotansa a unguwarsu ko mutum ɗaya bai ɗauka ya ba ba amma ya aika wancan ranka ya daɗe saboda me in takardarsa ta zo wucewa a sa mata hannu da wuri to wannan ai kaɗan ne raguna akwai mutanen da wallahi malam shanu shanu bila adadin tafka tafka irin wanda ake kaiwa inugu da anacan nan wallahi su ake ba su na ambaci fa muka yi kar a bayar ba matsayi ne girma ne Allah i ba su ko ba ka bane ba amma duk wanda ya dauki wani abu ya baka ka san tsabar soyayya da kauna dan Allah ya baka ko ku dai ya baka saboda kana da wannan kujera ne dan in bukatarsa ta zo ka daga mai gaba kuma ku sani cewa masu bayar wannan su ne suke samun abubuwan su rinka zartawa suna wuce lami lafiya duk wanda ya zama baya bayarwa to ya shirya da wulakancin da zai gani da haka wasu akan wannan suke ci suke sha najashi da yake sarki ne da ya sa Allah shi kam da ya san wannan kyauta da aka kawo masa an kawo ne da manufa dan a cutar da wasu sai ya ce a tattara a tafi da su har yanzu mun sani wallahi akwai jami'ai na gwamnati da jami'an tsaro da wasu daga cikin 'yan siyasa da sarakuna wallahi da ba sa karban irin wannan kamama din barin ba ku labarin wani malamin jami'a na san shi yana nan yana raye ya ce wata rana ɗalibinsa ya je umra irin ɗalibi ne yana ganin gari idansa a buɗe yake ya je siyo masa wani agogo mai tsada sun zo wata rana kwana biyu bai gan shi ya zo lakca ba wajen sati biyu ashe ya tafi umra sai ya zo yana so saka yana sa ina gajiya ya ce kai ina kake ban ganka ba kwana biyu ce wallahi malam ai umra na je ranka da dai to ka dawo lafiya kai mana addu'a ko ce ya alhamdulillah wallahi har ma ga tsaraba na kawo ma sai ce no no no no no no wallahi malam yace malam yace min malam ina son agogon a raina amma sai na tuno wa'azin da kuke yi ya ce agogo mai kyau ya ce sa ka karɓa mana ya ce a'a ya ce ai yanzu matsalar shi ne idan ka bani wannan agogon duk ranar da script ɗinka ya zo gabana sai na tuna agogon duk da na zo zan yi makin takardarka sai na tuno da agogon da ka bani kuma idan ka zo ko baka yi test ba ko baka da attendance ko ka yi fashi da ka zo ka yi mun magana ba lalle in iya yi maka hukuncin da na yi wa wanda bai taba bani agogo ba wannan agogon dole sai ya tasiri a kaina a matsayina na me na dan adam dan haka ka rike maka addu'a Allah ƙara buɗe rike agogonka albashi na wallahi ya ishe ni yace salari na ya isa in tura Saudiya a siyo mu wannan agogon nagode nagode yaron nan ya tafi da kunya ya ji ba daɗi ya zo yana korafi aka ce da shi wannan malamin na Allah ne yayi ina waɗanda mata suke zuwa su same su su yi musu hira kawai wallahi nake gaya maka zama kawai za ta yi a ofis ɗinsa ta ɗan yi abubuwa haka na mata ta bubbuɗe mai baki a hirarsa kwana biyu ya kaza ya ga ya ga ya ɗan ɗauki kewa da ita sai a faɗi bukata akwai yarinyar da wani yaro ya damu ya samu kari over ko test ne bai ba ko na wata ce ka dalla ga ta da hankalinka wawa ne bane ce eh to ka bari ka ci kawai yaya aka yi wanda yake ba da labarin ya ce sai ta je ta shirya wata rana sai ta wata shiga kawai aka tarar da shi a ina aka tarar da shi a ofis yana zaune ta san irin shigan da ta yi ta zo ta gana da shi ta faɗa abin da za ta faɗa ta yi duk abin da a mace idan tana so ta fitina namiji tana da hanyoyin da ke fitinarsa Allah ka raba mu da sharrinsu da kaidinsu ya rabbal alamin sai mai yawan zikiri da salatin annabi da azumin nafila litinin da alamis to su ne in sun zo sun gindaya sai ka yadda ka san kokwamba ne ya wuce gabanka ba ka jin komai tar kake idan ka buɗe wani aka zo ana masa wani abu ya ce ke kalle da kyau ne ba dan iska ba ne ce kalle da kyau ki gama iskancin ki ki fita eh haka ma za ka ce an faɗa dan abu kazanki ya zazzage ta ya wuce kawai lafiya lau yi abin nan ɗinsa amma mai raunin imani gigi cewa yake yi to sai ka ƙara salati ba alfahari a kansu wani ya bar fitilan motarsa a kunne ai sai a je a duba lambar motar sai a kawo fada so akan iya jarabar mutum da kuɗi akan iya jarabar ka da mata ina fatan kuna fahimta yawwa wani lokacin kuma in din kaki ana iya tsoratar da kai za a ce kai ko a samu matsala kawai ba wani dogon turanci kuma wallahi za a samu matsala da ka sai ka duba ka gani ko kujerarka ko matsalar ko kuma kai da ka sai ka shi yasa duk wanda yake mulki yana bukata a yi mai addu'a shine gaskiyar magana kuma wallahi ba a alfahari kujera dai ta mulki ko sarauta wallahi ba a alfahari a kanta da yawa wallahi sun yi alfaharin kuma sun fadi kawai Allah ya kare ka akwai abin da za a kawo maka romu romu romu kana ganin sa rashin gaskiya ne da gaske amma wallahi ba yanda za ka yi hakan dai za ka bari a yi su yi ta zagin ka kai ka san bala'in da ka tunkara in ka bari ba a yi wannan abin ba to amma tsayayyun jagorori wanda suka saka Allah a gaba to sai Allah ya rinka sanya tsoronsu a zukatan mabiyansu ba za ma a iya kawo musu irin wannan abun na rashin gaskiya ba kuma gwaji ne idan an latsa ka a can an latsa ka a nan an ga ka latsu shikenan ka dan hanya kawai so muna fatan Allah ya kare mu mu yi addu'a Allah ya tsare mu Allah kuma ya kiyaye mu kwarai da gaske lambar kibiya 374 kibiya ka bar fitilan motanka a bude kibiya 374 duk da yawanci mutane ba su riƙe lambobin motarsu ba ni ma yanzu nan wallahi ban san lambar motata ba gaskiya ne shikenan ya ce ku haɗa kayan ku ku tafi an gama wannan to ana cikin wannan yanayi a cikin wahala a makka kaga yanzu na jashi yaƙi ba su dama ko ya ce ku ci gaba da zama summa aslama hamza wa jama'atun kasirun sai kwatsam labari ya zo sai da na hamza ya musulunta jarumi ne kuma babban annabi ne sai ga hamza ya musulunta da mutane dewa falamma ra'at quraish anna amra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'lu wal umuru tatazayadu yayin da quraishawa suka ga al'amarin manzon Allah yana daukaka al'amura sai karuwa suke kun san haka gaskiya take malam sai ga abun yana habaka yana ta karuwa to su kuma wanda ba sa so bakin ciki ne ke damun su sai su ta bin hanyoyi ya za su yi su don kwafi san kuma in rana ta fito ba a iya sa hannu a tare ta ba wala ba za ta taru ba kawai sai suka sake shirya wata makircin kaga yanzu sun gwada a habasha abin ya gagara yanzu sun dawo gida ko kuma sun ji labarin sayyidina hamza ya musulunta al'amarin manzon Allah sai haɓaka yake sai ɗaukaka yake kawai shikenan ajma'u ala an yata'aqadu ala bani hashimin wa bani al-muttalib Allah yubayi'uhum kawai suka yi mitin ashe ana yin mitin din makirci ku ne kuke bacci ku musulmi mitin ake na kulle kulle kawai suka haɗu suka yi ijma'i suka ce to dubbanu hashin dangin annabi sallallahu alaihi wasallam da banul muttalib a daina sai da musu kaya kaji malam duk inda aka dan banu hashin duk inda aka dan banul muttalib waɗannan na kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar a yadda a sayar musu komai a bar su su mutu da yunwa a makka malam kaga kaga kaga hanya ta prison ko wannan shine prison ake cewa a turanci a daskarar da a tsayar maka da wani abu ko a dakatar da account ɗinka ana so a cutar da kai ko ɗan kasuwa ne kai an ga kana ɗaukaka nan gaba kana da future mai kyau ana samun abubuwa sai a bi yadda za a kulla maka sharri a je a rufe account ɗinka wadda da yawa yanzu cikin 'yan kasuwa mu 'yan arewa wallahi malam suna ce wannan ciwo yaya aka yi yaya aka yi aka yi tabbin account ɗin saboda matasan 'yan kasuwa ne masu tasowa aka yi tarbi account ɗinsu musamman lokacin da aka yi ta rikicin boko haram ɗin nan akan zargi kawai da wani baya son ka sai ya ce ai wannan yana taimakon boko haram har yau ba a buɗe ba babu evidence ɗin babu dalilin cewa yana wannan abun kuma account ɗin a rufe ba yanda zai wani yanzu account ɗin kanin sai yake amfani da shi wani account din matarsa yake amfani da shi suna nan barkace da za a ba su dama a yi hira da su a BBC kwaji yawansu to wannan hanya ce ta me ta karya mutum kuma bature ya fi ka wayo mu yan adam ɗin da kake gani wani lokacin wallahi yadda ka san rayuwa muke ta bayi sun gama karance duniyan nan kuma sun ce a haka za a rayu akan duniyar da yawa akan zo mana da abubuwa da sunan ci gaba ne da ɗaukaka ne na'am ci gaba ne da ɗaukaka ne amma kuma fi salihihim akan amfanin su ne an san sunanka an san nambarka an san wurin aikinka an san temperament ɗinka an san kaza ɗinka inda za ka je kaza kaza komai naka yana hannunsu an lillika lambobinka da wane ne da wane ne ka so kana musu wani abin da ba sa so umarni ne za su ba da sunanka su ce wannan mutumin a dakatar da komai nasa yanzu danne danne ne kawai za a yi idan ana so wallahi idan ka je banki kawai sai dai sunanka a ga yana nuna wani bilinkin sai a ce ai kana cikin matsala ai bara a baka kudin ka ba ko miliyan dubu ne da kai sun turo a tsaye da kai in ranka ya ɓaci kace bari kai hijira ka koma gari kaza kana zuwa airport da sun duba passport ɗinka su ce a kama ka ai daman neman ka ake in ka daga waya kana bugawa sun san lambar ka sun san sunan ka daga nan zuwa shekara barkate da abin da zaka yi duk yana hannunsu kaga duk wani hisabin ka na duniya dai kafin na lahira malam duk yana hannunsu malam akwai lokacin da zirga zirga idan kana yi wallahi ana kallon ka duk inda ka ji kana ganin kai mai sai dai in ba waya aljihunka ko babu kaza kaga na sha gaya muku a karatu kaga sim card nan da kake gani aiki yake wa mutane da yawa wasu yake wa aiki duk wanda yake akwai waya a jikinsa akwai wannan sim card din in Allah ya so yadda sai an san inda kake ko da ku a kashe take za ta nuna ga inda kake ko da a kashe take sai dai in ka zare shi ka juya dan banza sun gama da mu to amma wannan ni ko jiya ina gaya wani wato alama ne yake daɗa gaskata mana akwai hisabi kuma akwai Allah in har ɗan adam zai iya maka wannan bibiyar to zance ya ƙare a'a sun soka maka allura a'a sun maka menene ko ina duk inda duk inda ka je duk ana ganin ka an jirgi kawo kana sama an san ina ka je in ina ne kawai nan gaba kawai abin da ya saura kawai su jawo igiyar ce kai taho ka ta tahowa kawai Allah wala sai sun yi ya alamuna zahiran min alhayatid duniya zahiri na duniya wallahi sun sani ba abin da ba sani ba ba abin da ba sani to amma ka san me zai kwantar ma da hankali ka ba Allah ka bi Allah ka zama bawan Allah ka bar wa Allah ikula da kai shikenan in sun kulla sai Allah ya kare kaga duk suna da wannan kaji ko amma kuma abun mamaki ba sa iya magance mana yan ta'addan da suke cikin mu suke halakar da mu suke kashe mu yanzu mutum zai iya kiranka a waya a ƙasar nan ya tirantinan ɗinka ya ce ranka yana hannunsa zai iya ce ka kawo kaza ka yi kaza in ba ka ba za ka gamu da kaza ka zo ka ba da lambar kuma an sani sai ga ana ta kewaye kewaye amma in su suke so su yi aikin kansu za su yi amfani da shi su yi wannan amma in hakkinka ne za a kare maka ba lallai a iya yi maka wannan ba za a kira a waya kuma ana iya ganewa wani network ne a daidai ina ne a ce a bada miliyan ɗari kuma kana ji kana gani kana da kuɗin da za a yi tracking ɗin da komai wallahi ba zai tire ko ba kuma dole ka bada kuɗin shi sa muke rayuwa ta kunci muke rayuwa ta wahala muke rayuwa ta damuwa saboda babu gaskiya a cikin shanin ni dai abinda nake faɗa duk wanda Allah ya bashi matsayi a cikin ku nan gaba yayi kokari kada kujerarsa ta halakar da shi yayi kokari kuma kai kokari kada ai amfani da kai wajen cutar da wa cutar da al'umma sayyidina Hamza ya musulunta addini yana ɗaukaka amma dan a murkushe annabi da addinin annabi sai aka ce a daina sayar musu da abin saya abu na biyu Allah yunaki huhum a daina musu aure kada wani musulmi kada wani kusa da annabi ya zo ya nemi aure a wani gida a makka gaba ɗaya kar a ba su aure kaji ashe nan gaba in abin ya rikice aure ma za su hana ka la ilaha illallah abu na uku Allah wala yukallimuhum a daina musu magana da sun in kun zo maka duk abin da kai ba za a kula ku ba ka ta magana ka je sayan kaya ko daga kai bai zai ya kalle ka ba wannan duka malam wuta ne zafi ne aka hada wa musulmi kada a sayar musu kaya a makka ba wannan makkan da kake zuwa umra kuma su annabi aka yi wa kada a sayar musu kaya kada a auren musu ko suna neman aure sannan kuma kada a yi musu magana abu na hudu wala yujalisuhum kar a sake ganin ana zaune da musulmi a inuwa daya duk wanda aka kama shi koya wannan zai dandana kodarsa to me condition din me sharadin hatta yusallimu ilaihim rasulullah sallallahu alaihi sai sun dauko annabi Muhammadu din gum su mika wa Qurayshawa kaga dafa sahabansa ake nema yanzu an dawo ba ma shi ake nema ba ba sabon ake nema shi ake nema completely kaga wannan yake nuna cewa kullum makiya abinda suke nema shugabanninku suke nema jagororinku suke nema sai ka ji ana ai in mun buge kaza ai mun gama da su kuma yana faruwa ko aikin Allah ko aikin banza duk lokacin da aka kashe wani jagora ko wani shugaba to sai an yi da gaske tafiyar nan ta ci gaba kuma gashi nan a zahiri kuna kallo ku miƙa mana Muhammadu sallallahu alaihi kuma suka rubuta wata takarda wa katabu bidhalika sahifa wa allaquha fi saqbil ka'aba suka rubuta takarda ta zalunci da waɗannan sharuɗa na zalunci suka rataye wannan takarda malam saboda tsabar sun isa suna da mulki akan rufin ɗakin kaba a jikin ɗakin kaba aka rubuta ga sharaɗin ku ɗauko muhammadu ku kawo mana ka duba wulaƙanci fa wai ku da kanku musulmin za ku kamo annabin naku ku zo ku danƙa shi ku miƙa su kashe shi malam arne in ya rena ka ba abinda bai zai saka ba reni ya isa malam ba wai fa su je su bi shi su kama shi ba a'a ku ku ɗauko shi da kanku ku danka mana alaba shi a rinka yi muku ciniki a aura muku a rinka muku magana a rinka kaza musulmi suka ce a a ci gaba bai gagara shikenan wa allaqu hafi saqil ka'aba wa katabaha baghid bin amir bin hashim wannan mutumin ka ji sunansa baghid subhanallah shine marubuci sakataren da ya rubuta wannan takarda ta zalunci da aka yanke wannan hukunci a maka akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa da alaihi rasulullah manzo Allah da ya ga takarda aka karanta masa ya daga hannu yayi masa mummunar addu'a to wannan idan an tambaye ka a ina ne annabi yayi wani kafiri makiyin Allah mummunan addu'a Allah yi maganin sa hannunsa in naɗe fa shullat ya dahu gaba ɗaya hannun in motsi hannun ya naɗe gabaki ɗaya malam zahiran fa miraran shi da ya rubuta kaddan gaba ɗaya hannayen suka lalace annabi ne ya ɗaga ya mai addu'a annabi ya ga abin bai ba shi kenan gari ya yi zafi abu ya yi tsanani wurin shawa sun yi fushi har sun yanke hukunci sun liƙa wannan bayani wato a jikin ɗakin kaba to zance ya ƙare fanhaza fanhazu mu'minuhum wa kafiruhum ila sham wannan banul muttalib da banu hashim din ai kaga dangi ne to hatta kafiran cikin su fa sai da abin ya shafe su akwai bala'in da zai zo wallahi hatta wanda ba aqida kuɗe ba masifar sai ta shafe shi malam in dai dan uwanka ne dan haka suka haɗu da mu'minan da kafiran gabaki ɗaya suka tafi wani shinge suka tafi wani kango shine ash-sha'ab illa abu lahabin abu lahab shi kam yace ba za shi ba shi kuma ka san me fa innahu zahara quraishan alaihim shi da aka zo wannan kaga dangin annabi ne shi abu lahab abu lahab dangin manzon Allah ne bafa annabi ne sallallahu alaihi wasallama amma wallahi abun mamaki malam sai ya ware ya taimaki kafiran akan annabi to shi da aka zo kora sai suka ce kai ban da kai kaji ko duk wanda ka ga yana da alaka da mutanen banza masu cutar da mutane to da kyar in bai da wani taimako da ke musu kawai an tafi ba gaba ɗaya ana ɗaukan dangi duk za a tafi kawai sai aga abu lahab bai tafi ba kun san abu lahab ai wanda Allah ya tsine masa ya ce ya halaka tabbat ya da abi lahabin wa tabba kasan tabbat halaka da tabewa hannayensa ga baki ɗaya sun halaka shi ma ya halaka ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba akwai kudi Abu Lahab yana da kudi yana da ƙarfi a Makka Allah ce dukiyar da ya tara da abin da yake da shi ba su wadatar da shi da komai ba haga nan yake nuna ma zaka iya tara kudi da dukiya a duniya amma ba su da komai a wajen Allah ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ka tara kudi ka zama ka iya nema ka iya business ka iya kaza kudinka kuma na banza ne a wajen Allah a wajen musulmi ba su yi maka komai Allah ya ce daga ƙarshensa su yasla naran za ta lahab sai ya shiga wata wuta ma'abuciyar huruwa da ruruwa ai kaga mutu wuta idan ba ta ci ba ta abin da sauki sauki amma wutar da take ƙara huruwa ta fi bala'i ba shi kaɗai ba har da guzurin matarsa wamra'atuhu hammalatal hatab da shi da matarsa mai daukar itatuwa da kayoyi tana sawa a hanyar da annabi yake wucewa ita kuma aikin ta kenan dan hanyar da ta je annabi zai bi wannan gurin da a rana to sai ta je duk ta zuba itatuwa da abin nan kiraruwa dan annabi ya taka kafarsa ta fashi fi jidiha hablum min masad Allah ya ce sai mun mata sarka ta wutar masad to wannan abul habin da aka zo tafiya shi sai ya ƙi tafiya saboda me yana tare da su jama'a duk lokacin da kuka ga ana cutar da musulmi ana wasu ƙulle-ƙulle to kar ku yi mamaki akwai wani daga ciki wanda da hannunsa ake wannan abun saboda wani abu da ake bashi kuna makamancin kuma kai kai mamaki kuna tare da shi wallahi ba yanda za a yi a zo gidanka a keta ka a wulakanta ka a yi ma kaza ba tare da taimakon wani naka ba shi yasa aka ce yanzu a biya hankali kowa ka kalle shi ka masa kallo biyu kalle shi ta wannan fuskar kuma da duba bayansa ka kalle shi ka gane kowa daka da waje don saboda in aka yanka maka wata tsiyar jininka bai zai hau ba za ka ce ba mamaki ɗan adam ne sharri sharri malam ɗan adam ya karanta sharri yana daɗa koyon sharri a yau za a iya haɗa baki da na kusa da kai na gindinka a cutar da kai malam ina fa gaya maka wannan zancen kuma na ce ma na kusa da kai ban fa cire ma kowa ba da ka ba abin da zai kubutar da kai sai azkar ka buga na safe ka buga na yamma ka buga na kwanciya bacci ka ci ka ƙoshi ka karye kafan kaza ka tafi masallaci da su ba Allah zai kare ka ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa amma baka zikiri baka kiran Allah ka zama nama wallahi na rantse da Allah ƙaramin ɗan banza sai ya gigita ka kuma wallahi addu'a gaskiya ne sirrin rayuwa sirrin rayuwa addu'a wallahi malam ka hana kanka bacci ka rinka azkar din nan in zaka kwanta ka ce Allah ka tsare mu da masifar masu bala'i in zaka fita ka yi in zaka kwanta ka yi wani lokacin ka haɗa yara gaba ɗaya a gida ka ce kai a zuwa ya addu'a kowa ya karanta ƙurani ka ce ku ɗaga hannu ku yi min addu'a warai kuwa ka ce ku kira baba ku ce Allah ka taimaki baba warai wannan yaran ƙanana ba sa yin zunubi da sun ɗaga sun roƙa Allah karɓa yake yi ga jari a gidanka ka manta baka sani ba kana nan kana lalume lalume kana ba da wancan mai buga ƙasa ku yi addu'a wallahi addu'a gaskiya ce ina gaya muku kuma mai addu'a Allah yana ba shi wata nutsuwa da wani kwanciyar hankali na musamman mai addu'a Allah yana cire masa jin tsoron makiri kuma duk girman mutum duk yadda ya kai matukar kai ɗin ka rike Allah ka ba da sha'aninka ga Allah sai Allah mai da maka shi mai ƙarami amma fa sai da addu'a suna bacci kai kuma idan ka biyu ai kwarai da gaske wallahi an yi asubaya sun tafi sun kwanta kai kuma kana ta fafatawa ko ka tashi ka riga iyali da daddare tun uku idan ka biyu wani aka ce alhaji ya ne ne ya ce kai ba ku da hankali ita kanta duniyar ai sai an tsaya ake samunta dare dare dare da ba'ad al-fajr inna da qabla al-fajr wallahi wannan rayuwar ina gaya muku idan mutum yana so ya zauna lafiya wallahi ya addu'a kuma ka sa a yi maka addu'a kai talaka ma ba a kyale ka baballanta na kai mai mulki yasa nake tausayin wanda Allah ya bashi wani matsayi da daukaka wai yake kwanciya wai yana bacci wai tun farkon dare har ƙarshe nan da nan za su buge ka musamman yanzu ana tunkaran zaben nan sai ka tashi sai ka yi da gaske ya Allah ka raba mu da sharrin masu makirci Allah ka azurta mu da yin addu'a din da gaske to yanzu ga sunan sun tafi sun tafi wani guri mai matsi a karam kalla shine sha'ab din da musulminsu da kafiransu banda abu lab fa innahu zahara quraishun alayhi wa dhalika sanat sab'in min al-bi'sa kun ga wannan abun ya faru shekara bakwai kacal fa da turo manzon Allah daga annabci akai wannan abu sanat sab'in min haka da sauran tafiya malam annabi ya wahala malam wallahi in kana tuna wannan tarihin sai ka ce mu kan mun samu addini a bagas muna karkashin fanka malam sanat sab'in min al-bi'sa tun farko farkon fajirin addini wa baqaw mahbusina mudayyiqan alaihim suka wanzu an tsare su an rufe su ana kuntata musu jiddan nahwa salasa sinina malan sai da suka shekara uku a wannan shingen shekara uku da matansu da ƴaƴansu da ƙananan yara da manzon Allah din da dukkan waɗanda suka musulunta a wannan lokacin shekara uku malan a kango ban sani ba ya kuke fassara wannan abun ya kuke iya tunanin wannan abun ka tuna yanzu a ce kangon unguwarku ne haka a je a haɗe ku ku zauna 'yan unguwar shekara uku a ciki mala akwai jarabawa da ya kai wannan shi yasa wallahi duk abin da Allah ya mana billahi azim ina ga muku nafila ne akan abin da ya samu manzo Allah da sahabban shi shekara uku gashi a gaban ku hatta balagahumul jahd wahala ta kai wahala shine balagahumul jahd sun wahala wa sumi'a aswatu sibyanihim bil buka' aka yi ta jiyo ƙaran kukan yaransu da kuka wahala yunwa talauci mata suka yi ta haihuwa a haka ba fa asibiti ba allura fa ba magani ba ruwan kirki fa iya abin da suka samu a wannan kuma an hana a sayar musu an hana a auren musu an hana su yi kaza in za a fita a ɓoye ake fita da annabin kuma yana cikin su la ilaha illallah min wara'i sha'ab ta bayan katangar ta bayan kangon ta bayan shingen ake jin kukan yara wahala ta yi wahala amma wallahi ƙuresha nan malam ba su daga musu kafa ba to a nan ne ma abu talib ya ga abin ya yi yawa kagari ba musulmi ba ne ya ce wa hunaka amila abu talibin ƙasidata lamiyya a nan ne wato abu talib ya yi ƙasidar salamiyya da ake ce da mashhura wanda farkonta yana cewa jazallahu anna عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير عاجل ya kira waɗannan ya ce ya ubangiji ya yi mana sakayya akan abdu shams da naufal uquba ta sharri Allah kai musu uquba ta sharri da gaggawa shine ajilan ghaira ajili wani ita ce lamiya yayi wannan fa ba musulmi bane amma dan ya kare annabi kuna gane karatun ba musulmi ba ne amma ya yi wannan don ya kare annabi ya kare martabar annabi ya kare darajar annabi to kaga hasara ta kare da lalacewa ta kare da musulmi mai sunan musulmi zai zo ya tsaya a bayan mai zagin annabi mai cin mutuncin sahabbai wai shi yake ba shi kariya babu bala'i da taɓewa da asarar rayuwa irin wannan wallahi da rashin sa'an zuwa duniya yau ai ko ƙarya aka yi wa mutum aka ce yayi wa annabi kaza ka ce kai bari dai a bincika mu je tabbatar da tukunna mutum bai zai je wannan garajen ba amma saboda kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi ba abin da kuɗi ba za su yi ba komai za su iya yi kuma talauci ba abin da ba zai sa mutum ba kadal fakru an yakuna kufra saboda kiris talauci ya zama kafirci amma in tara kuɗi ne da son kuɗi mun ga ƙaruna inna ƙaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين سكتير شي وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا يشي وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي قال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون dukiya akan kuɗi akan kuɗi za ka iya zuwa ka je ka halakar da kanka da son zuciya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yayi wannan kasida ta lamiya yana ainihin wato addu'a waɗannan bayan Allah sha wannan dai wasu sun yarda da abin da Abu Talib ya faɗa wasu kuma ba su yarda ba to nan zamu dakata zamu ji me ya faru insha Allah sati mai zuwa bayan wannan cutarwa da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam amma fa daga baya fa an fi samu ɗaukaka wannan sai yake nuna duk kunci duk matsi duk takura to wata ran insha Allah fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh